نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata uku ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na'am hudu ne yau to hudu ga wata hudu ga watan rajab shine kuma yi daidai da 26 ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalin da rahamarsa yan wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babin da ke bayani a game da wanda ya rantse da allah akan wani abu sai kuma ya ga wani abin da ya rantsuwa a kansa abin nan da ya rantse a kansa ba shi ne alkhairi ba to sai ya dawo ya kafarar rantsuwarsa ya warware rantsuwarsa sai ya aikata abin da yake shi ne mafi alkhair wannan sati insha Allah ta'ala za mu tashi sabon babi shi ne babu al'afwi allagawil yamini babu al'afwi anil lagawil yamini ko an lagawil yamini wa annahu la kaffarata fihi وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين malaiti wannan babi ne da zai bayani game da al'afu shari'a ta yi afuwa ta yi rangwame ta kau da kai allagwil yamini game da yasasshiyar rantsuwa ita ce yaminin lagwi yasasshiyar rantsuwa rantsuwar da ba ta da wata kima ba ta da wata mafuskanta da shari'a za ta kalle ta wajen mutum ya kafara a kanta malaci annahu la kafara ta fihi kuma har yanzu babin zai mana bayani game da irin wannan rantsuwa ta yaminin lagwi ba ta da kafara idan mutum ya yi ta to babu kafara a kansa ba ita ce rantsuwar da ake wa kafara ba wa huwa ma yajri sai malam zai fassara maka abin da ake nufi da lagawul yamin in sai ce wa huwa ma yajri shine abin da yake gudana alal lisani akan harshen mutum bi ghairi qasdil yamini ba tare da rantsuwa ba ma'ana ba wani abu yake so ya karfafa ko ya kulla na musamman a cikin zuciyarsa ba kawai dai baki ya riga ya saba ne wallahi haka ne wallahi ba haka bane wallahi mun je wallahi ba mu je ba irin waɗannan rantsa-rantsa ina fata an fahimta rantsuwa ta kan kun san akwai wanda harshen sa ya saba da rantsuwa eh ba abu ne mai kyau ba ba a so amma irin wannan rantsuwar babu kafara a kanta yawa irin rantsuwar da ake wa kafara ita ce yaminul munaqada ita ce wacce zaka ce na rantsi da Allah sai nayi abu kaza ko na rantsi da Allah ba zan yi abu kaza ba har ka kulla abin a cikin zuciyarka sai ka yi idan wannan abin da ka rantsi zaka yi shi baka yi shi ba akwai kafara a kanta idan abin nan da ka rantsi ka ce ba za ka yi ba kuma sai ka zo ka aikata shi to kuma akwai kafara a kanta labaran tsaron da ake ta irin ka zana wallahi haka ne wallahi ba haka bane wallahi sai na je wallahi ba zan je ba da waɗannan abubuwan da haka irin da rantsaran tsana da suke gudana akan harshe su irin waɗannan rantsaran tsaye malamai suka ce babu kafara akan su ka qaulihi ala al'ada malai ce kamar faɗin mutum a al'adance al'ada ta gudana mutum yana yawan faɗin cewa la wallahi ko bala wallahi ma'ana la wallahi wallahi ba haka bane bala wallahi wallahi haka ne wa nahwi zalika da makamantan waɗannan faɗinsa cewa la wallahi bala wallahi wannan abu ne da zaka ga yau da kullum ta hukunta galibi mutane suna ta'ammali da irin waɗannan kalmomi idan kuna magana sai ka ji kai da ɗan uwanka mutum zai ce maka wallahi haka ne wallahi ba haka bane irin waɗannan abubuwan malami suka ce babu kafara a kansu a imam al-baibawi yake cewa haka nan ma takallama bihi jahilan abinda mutum yayi magana a kansa da jahilci misali abinda kake tsammani daidai ne ka jahilci abin sai kai rantsuwa a kansa shi ka rantsa da Allah abu kaza ga yadda yake kuma sai bayyana sabanin abin da kai rantsuwa a kansa amma kai iyakacin iliminka abin da kake gani ka sani shine abin haka ne to malamai suka ce irin wannan shi ma babu rantsuwa a kansa haka nan al-ahnaf su ma sun tafi akan irin rantsuwar da ake ce mata min lagwi annahu alhalifu ala ma yadhunnu annahu kadhalika wa lam yakun shine abinda mutum yake tsammani ga yadda yake sai ya bayyana sabaninsa su ma sun tafi akan irin fatawar Imam al-Baydawi cewa wannan ita ma tana cikin rantsarantsan da ba a yi musu kafara insha Allah ta'ala za mu ji ƙarin bayani idan muka shiga cikin babu malaci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma yace لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله مدوكين سركي بايا كاماكو بايا ركنكو باللغو في أيمانكم da yasasshiyar rantsa-rantsa da kuke yi rantsa-rantsa ku yasashu da kuke yi wanda suke gudana a kan harsanku irin waɗannan rantsa-rantsa Allah maɗaukakin sarki baya kama ka a kansa Allah baya tuhumar ka a kanka ba a rubuta maka alaki a kansa sai Allah maɗaukakin sarki ce walakin yu akhidhukum sai dai Allah maɗaukakin sarki yana rukan ku ne yana kama ku ne bima aqadtumul ayman da abinda kuka kulla ai bima qasadtum min al ayman da abinda kuka nufata kuka kulla shi a cikin zuciyarku lallai tabbas hakika ka kulla abin a cikin zuciyarka ka nuface shi sai nayi abu kaza kuma sai karanci wannan akwai wasa a ciki babu wasa ba zan yi abu kaza ba kuma sai karance ka kulla abin niyyar yin abin a cikin zuciyarka to Allah madaukakin sarki ce irin wannan rantsar-rantsar su ne rantsuwar da idan mutum ya Allah madaukakin sarki yake kama shi akan ta idan bai cika abin da ya rantsi akan shi ba to sai Allah madaukakin sarki ce fa kafaratuhu ita irin wannan rantsuwar ta biyu ita ce yaminul munaqada wacce ake kullata da gaske a cikin zuciya kafara ta ita ta farko kun ga Allah ba ta da kafara ko to ita wannan sai Allah madaukakin sarki ce kafara ta yadda mutum zai kubuta idan ya ga akwai yiwuwar ya fasa abin da ya faɗa din to ga yadda al'amarin yake shine it'amu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum shine tiyar da miskinai guda goma min awsati ma tutimuna ahlikum daga tsakatsakin abin da kuke ci da iyalanku shine ka ciyar da mutum goma daga abin da kake ci ba can ƙololuwa ba ba kuma na can ƙasa ba min ausatu tsakatsakiya yauwa ba ba ajin komai ya ji ba ba kuma ajin garau-garau ba a tsakiya to shi za a ciyar da mutum goma malamai suka ce sai Allah maɗaukakin sarki ya fara bil ashal summal ashad wanda ya fi sauki sai Allah ya fara da shi ciyar da mutum goma a cikin abubuwa guda uku da ya faɗa gaba ɗaya ya fi sauki duka saboda sauki na addinin musulunci duk abin da yake sauki ne za ku ga shi Allah madaukakin sarki yake kawo mana yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah madaukakin sarki sauki yake nufi da mu baya nufin tsanani a gare mu au kiswatuhum ko kuma kayi wa mutum goma nan kifafi e kaga sai aka zo sai aka kuma dawo abin da yake mabiyin wancan wajen wahala kaga kai musu tufafi ya fi wa wahala haka ne kai wa mutum goma kayan sawa ya fi ka ciyar da su ne wahala sai Allah madaukakin sarki ce au tahriru raqabati ko kuma ka yanta baiwa yanta baiwa kuma ya fi yi wa mutum goma tufafi wahala ya fi kuma ciyar da mutum goma mai wahala duk ya fi su wahala gaba daya to Allah madaukakin sarki sai ya dau wanda ya fi sauki ya ce ka fara da shi sai sakko na biyu sai sakko na uku an fara gaya maka na farkon ne ma dan da ka ji shi sai kaga abu ne mai sauki kawai sai ka je ka aikata shi saboda ba so ake ka wahala ba ba so ake ka ji jiki ba so ake dai ka kubuta daga wannan rantsuwan da kai dan kaɗi da Allah lami lafiya waɗannan guda uku kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata ƴan uwa dukkanin su ala takhir ne kawai a bisa zaɓi ne kawai wanda kaga dama za ka yi idan kaga dama kai wannan idan kaga dama kai wannan idan kaga dama kai wannan duk wanda ka zaɓa ka yi shi a madadin wani yayi to sai Allah madaukakin sarki ce faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba ya kasa siyar da mutum goma ba zai iya ɗinka musu tufafi ba sannan ba shi da baiwa ko bawan da zai yanta to fasiyamu salafati ayyamin sai Allah madaukakin sarki ce sai tsallaka zuwa kan zaɓi na hudu shine sai azumi guda uku wasu daga cikin malamai suka ce lallai azumin nan sai yayi su a jere wani na bin wani eh haka wasu malamai suka bada fatawa don malaman hanabila suna bada fatawa akan cewa mutum ya yi shi a jere idan ka fara ba za ka soke ba to in ma a jeren aka ce a yi shi dai ba abu ne mai tsanani ba gaskiya azumi uku dai ba zai gagar mutum ba eh azumi uku ba zai gagar mutum ba tunda idan za ku duba a kafara kafara ta kisan kai idan mutum ya kisan kai ba da ganganci ba daga cikin abin da zai na kafara akwai me akwai azumi kuma shi kaga Allah madaukakin sarki kai tsaye nassanta cewa shaharai ne ne mutatabi'ai ba hutawa idan ka fara kai 59 sai ka huta duk sun zube sai ka sake mu to wasu malamai suka ɗauki hukunci irin wancan sai su ilhaƙinsa da hukunci irin wannan to amma dai wasu malamai suna ganin cewa idan ka fara ta rantsuwa ce idan ka raba babu laifi tunda nassi bai zo akan dole sai ka yi su a jere ba amma dai wasu malamai suna suna matsawa lalle sai ka yi su a jere Allah madaukakin sarki ce zalika kaffaratu aymanikum wannan shine kafara barranta kubuta daga rantsarantsanku idan halaftum idan kun rantsi Allah maɗaukai sarki ce wahfazu aimanakum lallai ku kiyaye rantsoyi rantsarantsanku da kuke yi ku sani rantsuwa ba abin wasa ba ce rantsuwa ba abu ne da yake na wasa ba Allah maɗaukai sarki la taj'alu Allah warbatan li aimanikum ko an tabarru wa tuqsitu Allah maɗaukin sarki ce kada ku sanya Allah maɗaukin sarki kamar wani karan bara da za ku rinka rantsaran sarki kuna fakewa da Allah maɗaukin sarki kuna cimma wasu bukatun ku da rantsaran da rantsaran Allah maɗaukin sarki ya hana malamai suka ce ya kamata mutum ne ya kafara din shine idan mutum ne rantsuwa suka ce babu laifi yana da zaɓi guda uku daga lokacin da ka fahimci abin da ka rantse a kansa lalle kana so kai kafara a kansa ko kuma abin da ka rantse a kansa lalle ba za ka iya cin masa ba saboda nan ma wata mafita ce shari'a ta baka yanzu ka kaddara idan ka rantse da ce ma aka da ce maka aka lalle sai ka tabbata aka rantsuwar rantsuwar nan taka fa da mun shiga cikin tsanani da yawa a ce duk rantsuwar da ka ita ce wallahi abu kaza sai shari'a ta ce to kana nan aka rantsuwar ka dole sai ka yi akwai abin da fushi zai sa ka yi rantsuwar wanda kuma daga baya sai ka yi nadama sai shari'a ta baka mafita sai ta baka sauki sai ta ce idan kai nadama dawo warware rantsuwarka yi ka fara shi kenan ka ci gaba da rayuwarka sai malamai suka ce babu laifi mutum ya gabatar da kafara kafin warware rantsuwar qabl al hanas kafin mutum ya warware rantsuwar ta zai iya yin kafara misali mutum ya ce wallahi ba zai aikata abu kaza ba to kuma sai ya ga abin nan da ya ce ba zai aikata ba akwai maslaha aikata shi din to babu laifin sai ka je ka yi kafara din kafin ka yi mai ka aikata abu an gane babu laifi malamai suka ce hanya ta biyu kuma za ka iya yin kafara din tare da mai tare da warwarewa eh kana aikata abin kuma ka fara kafara ka ka yi su tare zaɓi na uku wanda shine dama abin da ya fi zuwa almubadir ila zihin shine ka yi kafara taka bayan ka yi mai kawarwari ka yi ka fara bayan kawarwari rantsuwar taka wasu daga cikin malamai suka ce su gaba ɗaya ma bai halatta ka yi kafara ba sai bayan ka warware rantsuwar taka sai ka yi ai afwan bai halatta sai ka fara yin kafara sannan ka warware rantsuwar taka sun kafa hujja da hadisin imam muslim wanda sahabi abu rera ya toshi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda man karanta shi satin da ya gabata shine hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake man halafa ala yamini wanda yayi wata rantsuwa fara'a ghairaha khairan minha sai ga abin da ya rantsuwa a kansa din ba shine fa alkhairi ba wani abin da ya rantsuwa a kansa din shine yafi alkhairi to kalla hadisin sai annabi ya ce falyukaffir an yaminihi ko yayi kafarar rantsuwansa wal yaf'al alladhi huwa khair sannan sai aikata abin da ya fi alkhairi bi annabi ya fara gabatarwa kafara to shi musu malamai suka ce lalle ne sai mutum ya fara yin kafara sannan ya yi ne sannan ya aikata abin amma da yan uwa ya halatta ka aikata abin sannan kai kafara duk ya halatta wannan sauki ne da shari'a ta bayar wannan zance ne da yake shi ne fi inganci a cikin zantuttukan malamai Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na farko a cikin babin wa an aisha ta radiyallahu anha an karɓo shi daga uwar muminai na na aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat tace unzilat hadhihi ayatu wannan ayar an saukar da ita wata aya ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum zuwa ƙarshe tace fi qawlir rajul an saukar da ita ne a cikin haɗi ko zancen da mutum yake yi ya ce la wallahi wa bala wallahi shi ne mutum ya ce wallahi abu kaza haka ne wallahi abu kaza ba rantsaran tsantsan da mutum yake wanda bai ƙudurta yinsa a cikin zuciyarsa ba bai ƙulla yinsa a cikin zuciyarsa ba kawai zance ne ya gudana na yau da kullum rawahu al-bukhari imam al-bukhari rawato wannan hadisi amma yan uwa wannan yana da kaidi kada mutum ya dauki irin wannan hadisai da muka karanta ya dauka cewa abin da ake nufi da shi shine ka san abu ba haka bane mutum ya je rinka rantsuwa ya ce ai yamilul lagwi yan uwa an fahimta kada mutum ya san abu ba haka bane sai ya rantsa da Allah haka ne kuma ya san ba haka bane akwai irin waɗannan ko mutum ya rinka rantsuwa akan ƙarya to in dai irin wannan yana da ganganci to shi kuma zai shiga hadisin da makaranta a baya ne zai shiga hadisin da makaranta a baya wanda yake rantsuwa dan ƙarya ai kun ji narkon da shari'a ta masa ko to zai shiga cikin shi shi sa akwai ruwaya akwai ruwaya wacce ibn abi hatim ya fitar da ita da imam al-baihaqi daga uwar mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yarda tace hadisin yake cewa kana ta ta'awwalu hadhihi al-aya nana Aisha Allah kara mata da ta kasance tana ta'awilin wannan ayar tana kokarin fassara wannan ayar la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum wa taqulu sai ta ce hadha shay'u yahlifu alayhi ahadukum abinda ake nufi shine abinda ɗaya daga cikin ku zai yi rantsuwa a kansa la yuridu minhu illa sidiq kaji ba ta ce ba abin da mutum yake nufi a kan rantsuwan nan da ya yi sai gaskiya shi iyakacin fahimtarsa da iyakacin saninsa da abin da yake gani a kan abin da yake faɗa gaskiya ne bai san wani a bayan wannan gaskiya yake nufi so da ka sai ya rantse ce wallahi abu kaza haka ne wallahi abu kaza ba haka bane ta ce fa yakunu ala ghairi ma halafa alaihi sai abin kuma ya kasance saɓanin abin da ya rantsuwa a kan nan uwa kun ji abin da na aisha ta fassara ko kun ga ashe asali yaminin lagawi tana zama yaminin lagawi ne saboda me saboda mutum abin da yake nufata gaskiya ne amma sai sai bayyana saɓanin abin da yake nufata ba wai asali mutum ya san abin ba haka bane asali ka san abin da kake faɗa ba daidai bane amma ka rantsuwa akan sa wannan ba yaminin lagawi bane wannan ba yaminin lagawi bane ko shakka ba saboda haka sai a kiyaye yan uwa haka na abu shaykh shi ma ya fitar ta hanyar ata ibn abi rabah shi ma dai irin wannan hadisi daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Amr dan As dukkanin su sun fassara yamin lagwi da irin wannan fassara da aka yi kaito daga nana Aisha dukkanin suka ce abinda ake nufi da yamin lagwi shine qaulur rajuli la wallahi bala wallahi wallahi abu kaza ba haka bane wallahi abu kaza haka ne amma da nufatar daman abin da yake faɗa wallahi haka ne wallahi ba haka bane da gaske ne a cikin zuciyarsa abin bayyana yi da sabaninsa saboda haka yan uwa sai mu bambance tsakanin wannan da kuma wancan kun ga yanzu a cikin babubukan da muka karanta daga sati biyu zuwa yanzu mun samu nau'in rantsuwa guda uku kenan haka ne ta farko wacce muka fara ita ce wace ita ce wace yaminul ghamus kun manta ta ai mun yi ta ko yaminul ghamus wace ce yaminul ghamus gwanda gwanda a rakata na baya domin a hada su gaba daya wace ce yaminul ghamus rantsuwa akan ƙarya rantsuwa akan ƙarya irin wannan wacce muke bayani shi sa nake muku kunjinar kun da yazo akan ta ko ita ce mutum ya rinka rantsuwa akan ƙarya ya san shi a karan kansa abin da ke faɗa ƙarya ne amma ya rinka rantsuwa a kansa ita ce min gamus ita ce rantsuwa da malamai suka ce saboda girmanta da matsalarta da abin da take jawo ma'abocinta ta wuce ita a mata kafara ba a mata kafara da ita matsalarta ta wuce kai mata kafara saboda girman laifinta sai dai kawai idan ka yi ta ka gane abin da kai ba daidai bane ka je kai ta istighfari kai ta aikin alkhairi kai ta sadaka idan Allah ya ga dama cikin rahamata da jinƙansa sai ya gafarta masa to ita ce rantsuwa ta farko ya mila gamus ita ce mafi haɗari sai rantsuwa ta biyu wacce muka satin da ya gabata ita ce al-yaminul munaqada ita ce rantsuwar da ake mata kafara rantsuwar da mutum zai ce wallahi sai yayi abu kaza wallahi ba zai abu kaza ba ya faɗa to wannan ita ce ake kafara idan mutum ya gane abin da ya ba daidai bane sai mata kafara sai rantsuwa ta uku ita ce yaminul lagawi ita ce wannan wacce muka karanta a wannan sati ma'ana ya tashiyar rantsuwa ina fata an fahimta sai kuma waɗannan su ne rantsarantsa da shari'a take da su guda uku babu na hudu sai waɗannan su ne guda uku da shari'a take da su babu na hudu sai ka duk lokacin da za ka yi rantsuwa sai ka sai ka sai ka duba ka ga rantsuwarka a wanda katogari ta fada ina fata an fahimta yawwa duk lokacin da aka rantsuwa sai ka rinka kallo domin ka kiyaye addininka domin ka kiyaye imaninka ka haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya Allah subhanahu wataala ya samu dace babu karahatil halifi fil bai'i wa in kana sadiqan malai ce babin da zai bayani game da karhanci shari'a ta ki mutum ya yi rantsuwa fil bai'i a cikin ciniki wa in kana sadiqan koda da gaskiyarsa a cikin ciniki wa fahimci kan wannan babin ko shari'a ta karhanta ta hana ba ta so ba ta ƙaura kai ɗan kasuwa ka zo ka yi rantsuwa akan kayanka koda kana cikin koda koda da gaske kake wato a fahimta shine malai ce amma in kana kaziban wato makaruhi ne ba daidai bane ba a so idan ya kasance ne gaskiya kake faɗa ka siyo kayanka ka siyo wayar ka naira dubu goma sai ka ce wallahi dubu goma na wuta ka yi laifi ba daidai bane abin da kai amma idan ƙarya ne fa shi ne malam cewa in kana kaziban malam bishir ya ce amma in ƙarya ne ba abin da ya faɗa ba da gaske bane wata ammada ya ganganta rantsuwa yana sane ya ganganta rantsuwa akan ƙarya fahiyar yaminul kaziba fahiyar yaminul kaziba to ta zama to rantsuwa ta ƙarya irin yaminul gamu su ɗin kenan ko yawwa Allah ya kiyama da yaminul gamus ta zama to haka saboda ana bayani ne game da mutum ya rantse akan kayansa kuma haka ne yadda ya siyo su wannan ba daidai bane shari'a ba ta son haka an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناج من زن الله سيرا دا أمنتن الله سكارة تبتا أغريش يناتيوا الحلف رنسوا منفقة للسلعة منفقة للسلعة mai saurin siyar da hajar da mutum yake siyarwa rantsuwa akan kayanka to kayanka za su yi saurin tafiya za su yi saurin siyuwa shine manfaqatul listil ake tana siyar da kayan da mutum yake tallatawa amma kuma sai dai matsalar mamhaqatun lil kasabi tana cire albarkar abin da ka samu kuma a cikin kuɗi in zuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh abin da yasa nake tambaye ku in ce muku in zuwa saboda ku ji karfin magana a cikin zuciyarku eh maganar manzon Allah tsira da miji tsara tabbata a gare shi wallahi ba ɗaya take da magana ta ba ba ɗaya take da magana kawai idan ya faɗa ba an gama kawai eh to shi sa dan wanda yake ya ji abin a cikin zuciyarsa ya ji lalle bai kyauta bai daina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rantsuwa idan mutum ya yi ta tana siyar da kayansa da wuri ya zai siyar da kayansa da wuri abin da ake nufi da asilatu shine albiba'atu haja abin da mutum yake siyarwa mutum ya ce wallahi naira kaza ya siyo kayan nan ya rantsa da Allah naira kaza ya siyo kayan nan wannan abin da yayi abin da yake ba daidai ba mujarradin abin da ya faɗa ko da ko da gaske ne hakan ya so yayi abin da ba daidai ba mafi hadarin abin shine zai ɗebe wa abin da ya samu albarka zai ɗebe wa abin da ya samu albarka me yasa annabi ya ce rantsuwa tana saurin sai da kaya saboda galibi a musulmi yana martaba rantsuwa e galibi martaba rantsuwa ɗabi'a ce ta musulmin kirki sosai za ka ga idan kuna magana da mutum wani iya ce maka wallahi ba zan cuce ka ba shi kenan kawai shiga zankarin ka ya kwanta ba ka bane to wallahi ba zan yaudare ka ba kawai shiga rantsuwa fiye min shi sa idan aka yaudare mutum sai ka ji mutum ya ce rantsuwa fiye min da Allah a matsayin ka na musulmi kada a kada ka samu rashin aminci da 'yan uwanka mutum wanda ya maka rashin aminci karba da shi karba da shi shi da Allah to saboda haka idan mutum ya rantse da Allah akan hajarsa kaza ce galibi wanda zai siya mutum zai yarda da abin da ya faɗa idan zaka sayar da abinka ba sai ka yi rantsuwa ba in ya ga dama ya siya bai ga dama fa ya ban maka yanka Allah zai kawo maka wanda zai siya ba sai ka yi rantsuwa ba ƙarshe me ake bukata ne da abin da zaka samu din ba albarka ba Allah madaukakin sarki ce sai a cire kuma albarka alkasab din shine abin da ka samu sai Allah ya zare masa albarka kaga akwai matsala ke wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an abi qatada radiyallahu anhu wannan hadisi na biyu a cikin babin an karbo shi daga sahabi abi qatada al-ansari Allah kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa iyyakum wa kasratal halifi a hirɗinku ina ka shedinku ina jan kunninku da yawan rantsarantse fil bai a cikin ciniki ku daina yawan rantsarantse a cikin ciniki fa innahu yunaffiqu saboda ita rantsuwa yunaffiqu tana sai da kaya tana sa kaya ya tafi da wuri amma kuma summa yamhaqu in ta sa kaya suka tafi kuma summa yamhaqu sannan kuma sai ta cire albarka sai ta zara albarka kuma da za ka samu cikin abin da ka siyar na kuɗin wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi malaki ay yakunu sababan li nifaq li nifaq al mabi abin da ake nufi rantsuwa za ta kasance sababi dalili da mutum zai saurin siyar da abin da yake siyarwa wa akhdhihi bi ziyadati li ajali al halif har ma iya samun ƙari saboda rantsuwar da idan kayan sa naira ɗari ne idan ya rantsuwa a kansu sai ka ga wanda zai siya ɗin ya ɗauke su da daraja sai ƙara masa naira ɗari ma'ana idan balisu naira ɗari ne idan ya ce na rantsu da Allah duk kasuwar ba ka inda ka samu ka bai kwaliti kamar nan idan kamar nan wajen ba inda za ka samu kaya masu kwaliti kamar nan ne maka rantsuwa da Allah sai mutum ya rantsu da Allah sai mutum ya yadda ai shagon wani kaya ne mai kwaliti kuma cutar su sai mutum ya siya zai iya samun abin da yake fiye ma da abin da ya kamata a ce an sai kayan to amma kuma ƙarrar tsuwar da ya ta ƙarya ce to kun ga zai shiga cikin babobin da muka karanta a baya ke mala ya ce babban abin da ya kamata da duk mutumin da yake ma'abucin kasuwanci ɗan kasuwa shine tarkul hali ya daina rantsa-rantsa a cikin cinikayyarsa idan ko zai yi rantsuwa idan ku haye rantsuwa akan abin da yake na gaske to ya sanya sunan Allah maɗaukakin sarki ya kasance kamar wata ala kamar wani abu da zai zai sanya shi garab ya rinka neman duniya da shi wannan ba daidai bane in ko ƙarya yake yi wannan kuma bala'in da yake ciki ya fi wannan Allah ya kiyaye so haka duk wannan kira ne ga 'yan kasuwa a jimlace idan mutum zai kasuwancin sa ya guje wa rantsarantsi ka yi kasuwancin ka kawai idan mutum ya ga dama ya siya idan mutum bai ga dama bai siya amma kada ka yi mutum rantsuwa a kan lallai sai ya sai kayanka hakan zai sa ka iya sai da kayanka kamar yadda annabi ya faɗa amma kuma gefe ɗaya zai cire maka albarkar kayan da kasa Allah ya kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullah in dai ababar rantsuwa ne ta shiga cikin wannan hadisi in dai ababar rantsuwa ne sai kiyaye bakinsa abin da ya ce shine idan mutum mai sarar rantsuwa ne ya zai yi to in dai ababar rantsuwa ne sai in dai ababin ciniki ne sai kame bakin amma in dai zai rantsuwa ababin ciniki to wannan hadisin ya tafi Allah ya kiyaye babu karahati ay yas'ala al-insanu bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-jannati babin da zai bayani game da karhanci makaruhi ne shari'a ba ta so ayyas alal insanu mutum ya roƙi biwajihin lahi ya roƙi wani abu ya ce a yi masa abu biwajihin lahi da fuskar Allah maɗaukakin sarki ko kuma dan fuskar Allah maɗaukakin sarki ghairar aljanna ya kasance abin da zai roƙa ba aljanna ba wa karahati man iman sa'ala billahi ta'ala wata shafa'a bihi haka nan kuma babin zai bayani game da makaruhi ne mutum ya zai ce maka dan Allah wa na ka bani abu za ka hana shi an fahimta yawwa in aka zo ka ce dan Allah wa na ka bani kaza sai ka dauka ka bayar haka imamu nawawi ya kulla babi gashi nan zamu karanta yace makaruhi ne in kai haka in nazo na ce da Allah da Allah wa na bani abu kaza kana ne to kai makaruhi wata shafa'a bihi haka nan makaruhi ne mutum ya nemi ceto da Allah maɗaukakin sarki kuma a ƙi masa mutum ya nemi alfarma ceto shi ne alfarma ya ce don Allah mun alfarma abu kaza yana neman aiki ne yana neman wata alfarma ce a wajenka da sauransu ya haɗa ka da Allah a bashi wannan ceton a ƙi masa to shi ma wannan makaruhi to amma abu na farko karahatu shine karhancin mutum ya tambayi abu da fuskar Allah idan ba aljanna ba shi ne abin da nake tanin kama ba ku gane shi sosai ba haka ne ko cewa to abin da ake nufi shi ne idan za ka roƙi Allah maɗaukakin sarki to kada ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ka yi tawassali da kamun ƙafa da fuskar Allah maɗaukakin sarki idan ba aljanna za ka roƙa kamar ka ce Allahumma inni as'aluka biwajhika an tuqiyani daran wa malan wa sayyaratan wa kaza ina fata an gane ka ce Allah ina roƙonka bi wajhika alkarim da fuskarka mai girma da fuskarka mai girma me da Allah madaukakin sarki ce kullu man alaiha fan sai ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar Allah ma abucin girma da karama abinda ake nufi da wannan shine baya halatta idan ka tashi roƙo ko kai tsakaninka da ɗan adam ɗan uwanka ko kuma kai tsakaninka da mahalicinka idan za ka roƙi Allah za ka kama kafa da fuskarsa to ya kasance abin da za ka roƙa aljanna saboda girman fuskar Allah maɗaukakin sarki ta fi ƙarfin a rinka neman duniya da ita an fahimta hakanan kuma baya halatta ka ce da uwanka wani ina haɗa ka da fuskar Allah ka bani abu kaza na duniya an gane to baya halatta shine shine abin da malai yake nufi shine abin da malai yake nufi aka ce wajhullah abin da ake nufi fuskar Allah wannan na ɗaya daga cikin ahadithu sifat hadisai da suke bayani game da siffofi daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki abu ne da kullum muna mai tashi idan muka zo ta siffa mukan ce magabata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa sahabbai yadda suke gudanar da irin waɗannan lafazai da suka tabbata a cikin alkur'ani ko hadisi suna fassara shi ne a yadda yake suna faɗinsa ne yadda yake ba sa juya shi daga ma'anarsa su yi mai tawili sai dai kuma ba sa kaifanta shi ko ba sa misalta shi ko ba kuma sa a ƙoƙarin kamanta shi da kamar ɗan adam sau haka idan ka ji an ce fuskar Allah kada ka ji wani iri gaban ka ya faɗa a'a idan ka ce fuskar Allah ka ji gaban ka ya faɗa to ka kamanta da fuskar kenan shi sa ka ji haka ina fata an gane amma misali da aka ce wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa suka ce hannun Allah wai shayi ya ce ma'ana suna nufin mai koro ne mai koro ce ba ta bayarwa to da aka ce hannun Allah ina fata fahimta sai ka sai ka ji wani iri to akwai matsala a cikin tauhidin an gane idan da ka san laisa kamithlihi shay'un ba za ka ji komai ba da aka ce hannun Allah ana nufin irin hannunka kenan to me yasa ka ji wani iri sunan ne kawai iri daya an gane suna ne kawai aka faɗa don a kamanta maka ka gane amma hannun Allah maɗaukakin sarki ba irin naka bane ba irin nawa bane ba irin na komai bane babu wata halitta daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki take kamance da Allah ko da akwai babu to duk siffar Allah haka zaka ɗauke na sha buga mana misali ai an ce Allah maɗaukakin sarki ko da wanda suke kore siffofin Allah maɗaukakin sarki in ka ɗauke mu'tazila tunda su mu'tazila duk siffofin Allah maɗaukakin sarki kore su suke gaba ɗaya ba su yarda da su ba amma ka ɗauki wanda suke da ɗan dama dama irin asha'ira irin asha'ira su suna kora wasu ne su bar wasu su bar wasu kamar misali ji da gani da magana a ce mutakallimun sami'un basirun an fahimta siffofi ne waɗanda za ga siffofi ne wanda ba abu ne da ake iya tabawa ba to irin wannan siffofin suna iya tabbatar da su kamar magana kana iya ganin magana ka taba ta to za su ce Allah mai magana ne ji kana iya ganin ji ka taba shi gani fa duk za su iya tabbatar da Allah wani amma aka ce aka ce a hannu kai ai hannu ina da hannu to haka ji kai baka baka ji yanzu baka ji yanzu da Allah yanzu magana da nake da kake jinta da kullum kake jin ta to amma jinka irin jin Allah ne to haka hannunka ba irin hannun Allah bane naka ce fuskar ka ma ba irin fuskar Allah bane in kai wannan sai ka huta amma ka ce zaka tafi zagaye zagaye da kewaye kewaye zaka je dai ka dawo ka tsinci kanka a cikin rijiyar jahannama Allah ya kiyaye hadisi na farko a cikin babin yan uwa an jabirin radiyallahu anhu qala an karɓo daga jabiru ɗan abdullahi al'ansari allah ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah ƙara tabbata a gare shi ya ce la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna ba a tambaya wani abu da fuskar allah a ce a yi shi dan fuskar allah madaukakin sarki illa aljanna idan ba aljanna ba ce wannan hadisin rawahu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya fitar da shi sai dai isnadinsa bai inganta bai uwa isnadin sa da'ifi ne bashi da inganci al-sheikh muhammad salih usaimin yake cewa hadha al-hadith isnaduhu da'ifun lakin ma'anahu sahih yake yace wannan hadisi isnadin sa bai inganta ba yace amma ma'anarsa bai inganci ma'anarsa kikkawa ce ma'ana za a iya samun ta a wasu daga cikin hadisai wanda suke ingantar wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala hadisi na biyu a cikin babin an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ista'aza billahi fa a'izuhu wanda duk ya nemi tsari da allah madaukakin sarki sai annabi ya ce fa a'izuhu to ku tsare shi wanda duk yace ku tsare ni dan allah ku ba ni kariya don Allah ya jingina kansa da Allah ya nema don Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ce ku ba shi kariya wasu malaman kuma suka fassara kamar Usaimin abin da ya fassara cewa wanda ya nemi tsarin ka kai yace ina neman tsari daga ina neman tsarin ka ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga gare ka zaka cutar da shi ko zaka yi masa wani abu to ka tsare shi an fahimta kamar yadda aka cewa a'udhu billahi minash shaitan ko to ne sai ya ce a'udhu billahi minka za ka cutar da sai ce uzu ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gare ka to sai ka tana da waye neman tsari da Allah to fa in ruhu ku tsare shi shi sa kaga akwai wata mata da manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ta ba aura to sai aka yi rashin sa'a aka samu mata kishi na mata suka dan hure mata kunya aka ce idan annabi ya shigo yana shigowa ki ce masa a'udhu billahi minka kuma ɗauka wata shawara ce aka bata mai kyau sai aka ta karɓa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo ɗakin amarya yana zama a kusa ita ce ta sha'udu billahi min da ce ina neman tsari daga gare ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce laqad uti bi ma'adin ilhaqi bi ahli yake ko shakka babu kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi tafi gidan auren da ba a yi ba kenan da uwa hadisi ne ingantacce annabi ya ce ilhaqi bi ahli tafi gida kaga wannan aiki a tara ki ba wallahi duk wanda ya maka wanda zaka manta da shi ko anya wato dacewa karkashin kulwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karayi a matsayin karayi kirayi a matsayin matar manzon Allah dan Allah akwai wanda ya fi wannan daɗi النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء haka Allah madaukakin sarki ce musu ya ku mata yin annabi ba faɗe kuke da sauran mata ba akwai bambanci Allah ya bambanta ba wallahi Allah ya bambanta lastunna ka ahadin minan nisa ila ta aikin Allah ya ce wallahi ba ɗaya kuke bar sauran mata kama haka sai da ake mata wato shi sa ka rabu da mata kawai eh ka rabu da mata sai da aka fitar da ita ba ta ba ta to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya nemi tsari wanda ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki ku tsare shi ko mu fassara fassara ta farko ko kuma ai ta bidiya diyayi din malamai sun yi wa man sa'ala billahi haka na wanda duk ya tambaye ka abu dan Allah sai annabi ya ce fa ku bashi eh ka kun kan babin da malai ake ya faɗa kuke dariya ko malai ce wanda yake annabi ya ce wanda yake ka bayar dan Allah wanda yake dan Allah ba na abu kaza annabi ya ce ka bashi me yasa dan waye tambaye ka dan Allah eh ko ba za ka yi dan Allah ba za ka yi kaman kana da hali yawwa an kana da hali kwarai da gaske kana da halin ma kuma sai ka lura ka lura ku sai ku sai dan wani ya fahimta ka kuma sai ne sai maka abin da ya fi ya fahimta cewa an kace da an ce da Allah zaka bayar wallahi sai ya ga babu sanin zai wallahi sai ya ga babu zai eh duk ba daidai bane ba daidai bane kwarai da gaske idan mutum zai tambaye ka abu irin wannan kawai duk kana da hali ka da bani ta da hali kamar amma mutum ya kuma kama jiya dan Allah ka dan ba ne ba ba ne ba amma kai a matsayinka na masoyin Allah idan musamman musamman mutum da yake cikin bukata ko taimako ne ba lallai dan ku kula abin da hadisi yake wa man sa'ala billahi wa man sa'ala billahi wanda ya tambaya dan Allah me ya tambaya an faɗa ba a faɗi ma'amulkin ba an yi halittar su aka share kitanka wato kaddara duk abin da aka kaddara ya shiga taimako ne menene ko menene ya shiga wanda ya tambaye ka da Allah ko menene annabi ce fa ku ku bashi sai ce man da akum fa ajibu wanda kuma ya kirayo ku zuwa ga wata sabga ta ka sai annabi ce fa ajibu sai ku amsa masa wanda ya gayyace ku zuwa ga wani abu nasa biki ne sauran aure ne walima ce menene sai ka amsa sai dai idan walima ce ta biki to shi wannan shari'a ta wajabta dole sai ka ji sai dai akwai ido a fahimta yan uwa duk wata gayyata da mutum zai maka malamai suka ce kana da zaɓi in kana da hali ka je maka da hali kuma ka ba shi hakuri da sauransu amma ban da walima ta biki idan walima ce ta biki wannan annabi ya ce duk wanda bai je ba faqad asallaha wa rasulahu ya saba Allah da manzon dan mutum ya kawo maka invitation na walima ta biki ta zuwa to ka saba wa Allah sai dai idan akwai saban Allah a wajen yawwa idan akwai saban Allah sai malamai suka ce ka duba idan za ka iya taghyir munkar din za ka iya canza shi ka hana an kaje to sai ka je sai ka hana sai a ci gaba da bidiri idan kuma ba za ka iya ba to kar ka je an ga an gane ai dan idan ka je ana rawa a waje ana tashewa ana kiɗa mata suna rawa mata sun yi tsirara irin shigar da bata kamata ba to duk irin alhakin da aka ba mutane da suke wajen ta masu an baka innakum idan mithluhu wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri Allah ce imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra قال كان الظالمين in dai har ka zauna a wajen ko rufe idan ka kai ko istighfari kake a zuciyarka ko la haula kake karantawa ko me kake yi wallahi duk abin da aka ba su an ba ka mana Allah wa qad nazzala alaykum an idza sami'tum ayati llahi ko yukfaru biha wa yustahza'u biha Allah ya ce me fala taqaw bima mahta yaqubu Allah ce innakum idan in kuka yi tafiya da wajen ka ki tashi idan a wannan lokaci mislo mu kai da su duk ne idan Allah madaukakin sarki wa idza marru bil lagawi marru ne kirama idan suka ga inda ake lagawu ake abin da ba daidai ba in suka wuce sun wuce sai su mutuwa ta girmamawa ba sa kallon wajen to haka idan aka gayyace ka walima ta aure wanda ka san ba ta kuɗe ɗaya maza da mata ba kaɗe-kaɗe ba tsiraiki a wajen ba kaza ba kaza dole ne ka amsa in baka baka saba Allah in kuma akwai wannan abin to ga abin da shari'a ta faɗa ina fata an fahimta yawa Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa man sana ilaika ma'rufan haka duk wanda ya aikata maka wani abin arziki wani abin kirki ma'ruf ya kunshi duk wani abin kirki ko kalma ce mai daɗi idan ya gaya maka ma'rufin ba haka bane annabi ya ce a wal kalimatu tayyiba menene sadaka zance mai daɗi ma sadaka ce ko mutum ya taimake ka ko mutum ya baka kaza ko duk wani abin da mutum ya maka na alkhairi annabi ya ce fa kafi in ka karama masa an gane shine mukafa'a idan mutum ya maka abin alkhairi kai ma yi kokari ka yi masa irin wani irin wani abin alkhairi da ya maka ko wanda ya fi naka idan wa idza huyitu bi tahiyatin فهيو بأحسن منها أو ردوها kaga bi ahsana minha kaga kai abin da ya fana kenan ko rudduha kuma kai irin nasa wasu malamai suka ce ta sallama ai nan babul mukafa'a ne mutum ya ce masa assalamu alaikum sai kace ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai masa ne kai masa ne kenan ahsan kenan ko assalamu alaikum wa alaikum assalam rudduha kenan haka ne idan mutum ya masa alkhairi ka'idar mutanen kirki yan uwa daga cikin abin da mutanen kirki suke da suke suke da miza a kansa da sauran gamagarin mutane shine ba sa manta alkhairi kada ka kada ka sake ka zama to kaza ko a ce ciki goge baki ko kuma ka zama to ciki ne mata kyautar giya ba ɗabi'a mutanen kirki ba ce yan uwa mutanen arziki ba sa manta alkhairi in ke taɓa mutum alkhairi ba sa manta baya mantawa haka ya kamata mutum ya kasance haka ya kamata mutum ya kasance akwai lokacin da aka taɓa kama fursunonin yaƙi a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi an bace sunan wani kafiri daga cikin kafiran maka wanda ya mutu kafiri ne ƙungurmin kafiri kuma ya rasu annabi ya ce na rantse da Allah idan da wani yana raye idan ya ce ne musu afuwa dukkaninsu sai na sake su babu kofi kun sa abin da yawa annabi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je ta'if mutanen ta'if suka jefe shi da ya dawo garin maka ai hana shi shiga garin maka ba zai shiga ba to sai da wannan mutumin shi wannan kafirin ya zo ya kuwa ya ce muhammad ya shiga cikin mujawara ya shiga cikin kariya ta duk wanda ya taba ni ya taba balarabe yana da wannan dama idan yanzu duk faɗan da kuke da mutanen maka ko da ɗaya daga cikin ruwan larabawa idan ɗaya daga cikin su ya ɗauko ka ya ce wane ya shiga cikin mujawara ta ya shiga cikin kariya ta babu wanda zai taɓa ta suna da wannan alfarma to shi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan alfarma annabi ya shiga garin maka annabi bai manta wannan alkhairin ba da ya samu dama ya ce wallahi da wani yana nan yana arnan nasu ba musulmi ba ba musulunci ta yi ba inda zai ce dinne musu afa ko mutum ɗaya ba zan ƙara kallo ba zan cewa zan ku siya su ka zama mutumin da baka manta alkhairi in dai mutum ya maka alkhairi kokari ka samu dama karama masa wannan addini ne yan uwa addini ne annabi ne ya faɗa man sana ilaika ma'rufa me kafi uhu wanda duk ya maka alkhairi karama masa ne karama masa wata hidima ta tasan maka mutum ya zo ya tsaya da iyakacin iya wata ya maka idan nasa ya zo kai ma da kake masa iyakacin karfin ka ina fata fahimta amma wannan fa baya halatta bikin da mata suke yawwa ka fahimta da kyau za mu za ku ji abin da yasa yana da bamban da bikin mata shi bikin mata ko kina da shi ko baki da shi sai kira ba in ba haka ba sai ai gaba akan wannan ba haka bane ko matsalar bikin mata shine yanzu in kika in kika kawo min naira goma sha biyar idan na ke tashi idan nawa ya tashi nuna nake tsammani ki kawo min naira talatin ko ishirin amma in kika kawo ma daidai daidai sai na ji babu daɗi wai sha biyar sai kawo min ita ba wata ma sai ta ce bayan naira ta tashi yanzu naira ta ƙara daraja ba irin wanda ake nufi ba abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku rama masa da shi ba mutum ya maka alkhairi karasa abin da za ka rama masa alkhairin sa da shi sai annabi yace fa da'ulahu yi sai masa addu'a kai ta zabga masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu har sai kun ji a cikin ranku kun natsu cewa tabbas wani abin da ya mun Allah da na rama masa an gane to wannan abin da annabi ya faɗa na ƙarshe yanzu irin bikin mata za ta yadda idan ta kawo mata naira dubu biyar na ta zo ta mata addu'a ta taran da mata addu'a za ta yadda Allah to shi na ga maka ba bikin mata ake nufi eh ba bikin mata ake nufi kai ma idan kana da irin wannan burin a ranka ka bayar ne dan idan naka ya zo dole sai an kawo maka to kuma ba irin wannan ake nufi ka bayar dan Allah kai to shi wanda aka yi wa dan Allah din shi ne annabi yake masa magana cewa idan na wannan ya taushe ya kokari ka rama masa idan kuɗi ya baka baka da kuɗi zo kai amfani da jikinka ka saka masa idan baka da lafiya har yanzu jikin ma ba zai yi ba yi kai masa addu'a kai ta zabga masa addu'a mafi girman addu'a da zaka yi mutum a irin wannan abin kuma ka ce masa Allah Allah ya saka masa da alkhairi jazakallahu khairan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Hurairah wanda Abu Dawud ya fitar yace man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana'i annabi yace wanda duk yace da dan uwansa Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai matuka ya kai makura wajen gabansa da godiya ina fata an fahimta shi ta akara ta bata sayyidina Umar ke cewa inda a ce ɗaya daga cikin ku ya san abin da zai samu idan yace da dan uwansa Allah ya saka maka da alkhairi yace to da kurnuka musanyan wannan kalmar tsakanin ku da kowa bai take ta wuce daga bakin sa da an ta cewa Allah ya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kalma ce mai kyau ana rena ta jazakallahu khairan inna Allah ya albarka Allah wallahi kalma ce mai kyau to ki yawaita ga mutum Allah ya saka da alkhairi in ka dora goshinka a ƙasa Allah madaukakin sarki ya saka wani da alkhairi Allah ya masa albarka a cikin dukiyarsa Allah ya kare ƴaƴansa Allah haka irin wannan abubuwa yana can bai san kana yi ba kana masa wannan shine abin da ake nufi wa fa'i eh shine abin da ake nufi wa fa'i mutum ya maka alkhairi ba ka manta da shi amma ba ɗabi'a ce ta garbi yan uwa ko shakka ba mutum ya maka alkhairi ya kasance kai masa butuli wannan ba ɗabi'a ce ta garbi wanda mun zamto mun mai da irin wannan abun kuma ruwan dare ne domin mai da shi ruwan dare musamman ga 'yan uwa wanda suke yin harka ta siyasa in za ka za a ce wani ga ubangidan sai ya balle ya kuma wajen wani wani ga ubangidan sai ya balle ya kuma duk ba wani abu ne kuma wancan din ya taimake shi mai komai mai alkhairi amma shi kuma sakamakon zai masa ya masa mutunci wannan ba daidai bane ba addinin mutunci bane kullum idan muna siyasa mu rinka kallon addinin mu kamun siyasa eh addinin za mu rinka kallo kamun siyasa shi addinin ya kamata ya rinka gyara siyasa ba siyasa ta ya kamata ta rinka gyara addini siyasa sai dai ta ɓata addini da ka gyara addini to addinin kana da shi sai ka gyara maka siyasar taka sai ka fita daban a cikin mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i da isnadi wanda yake ingantacce to lokaci yayi kuma mun zo karshen babi da mu zamu dakata a insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am jinna da tambayoyi ne na'am na'am na'am eh eh eh ai dama bayanin ne shine yake dole ne ka amsa babu wani mani da zai hana in kana da uzuri ai kaga shari'a ma Allah madaukakin sarki ma haƙƙinsa idan kana da uzuri ya yafe maka ba haka bane haƙƙin da yake na Allah madaukakin sarki kana da uzuri Allah madaukakin sarki sauke maka yi bari haƙƙin dan adam to da ka babu laifi in kana da uzuri mai karfi da zai hana ka zuwa shikenan ba lalle bane yau Allah ya samu dace wannan yake cewa malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ya kara mana gaba daya tambaya malam irin rantsuwar da wasu suke yi akan abin da basu ba su da tabbas a kai akan addini ko a harkar wasa misali mutum ya ce na rantsi da Allah yau malam zai yi karatu sai a samu akasi malam bai yi karatu ba saboda wasu ne to wannan wannan wata rantsuwa ce dan da dan da karatu kun fahimci tambayar misali yau ba an tara na alamun da muna karatu to sai sai yaran da Allah ya malam zai karatu kuma sai a zuwa tara bana nan yamin da lagun yamin da saboda yana da yaki ne akan ana karatu yau ko yau wato amma dai ba a so a fahimta ba a so yawan yin matsala ne ba daidai ba saboda haka sai mutum ya guji irin wannan rantsuwa na rantsa da Allah wani sai ya cinye wani harkar kwallon kafa saboda kwarewa da yake riga a wasan sai a samu aka wannan bayan nuna lagos da ke nuna mai aka dace nuna mai aka dace saboda Allah dan wani yana da kwarewa akan wani kai kuka rike siyasi wannan dole ne siyasi ne a wannan wannan kuskure wannan kuskure kuma wannan rantsuwa ce na uwa zance shi ke tafi da ke da wasu idan irin wannan rantsar ce ma kawai akwai kai wato gado na abinda muka fuskanta na matsala a matakan mutum ne da wahala ka samu za a yi bani a kan wani kuluf mai tsarki a turai da ɗan uwansa ba a sa kuma abin ta kai sun ƙaƙen mutum suke shiga wannan kasar wallahi banda banda wai tasar da ake irin ta mai ake cewa fetin irin fetin wanda mutum ya shiga waya yi ta abin da kuma wallahi ta kasu da irin duk mai ja da kuma duk mai mai ja yanzu abin ya kai ya kawo za ku ga hatta shaguna ake zuwa fa a kama a biya haya a cikin guwannin mu ana yi ana ana yi ta tafa yanzu misali da zan ba ku shi ne idan da a ce giya aka aka buɗe aka ce nan shagon sai da giya ne da Allah mutanen unguwar za su bari to me bambanci tsakanin giya da tata eh إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس duk Allah ya tattara su a waje guda ba haka bane duk ai haɗe su to me yasa muke kyamar giya muke kyamar shaye-shaye amma ƴaƴanmu da mu ɗin ma wasu za ka ga suna shiga irin wannan gurare a fatke unguwa fa ake zo ake buɗe sawunan unguwa kowa ya sani ta ta ake ake ta tana ɗaya daga cikin manya-manyan lokuta da Allah maka sarki ya haɗu tana tsawon gaba-gaba yaran da suna yi kan ban kun ga ɗan uwa barin barin ban lafiya yanzu da wahala duk wa'azin malami duk karatunsa duk faɗakarwarsa da wahala kai tsaye hana matasa kallon ba haka ne wannan magana tawa duk yadda matasa suka gamsu da kai duk yadda suke jin wa'azinka duk yadda suka yarda da kai idan ka ce daga yanzu na yi kuwa duk wani mai kallon bal kai ƙarar zama zai na ba sai ka ga dattawa ba wala sai ka ga dattawa kawai da yan kaɗan illa man rahibar rabbuka wa qalilun ma ba haka bane da Allah ta wahala to amma abin da nake so mu fahimta yan uwa shine wallahi kada mu karar da ra- da rayuwar mu akan abin da ba shi da amfani za mu yi nadama za mu ci biyar kamar yadda na faɗa ban isa na hana matasa kallon bal ba amma ka daina tafiyar da lokacin ka mai tsada akan ba shi abin da ba shi da amfani ya kasance idan za ka yi wani abin da yake na wasa idan dole sai ka yi ya kasance ranar lokaci lokacin da ba ka komai amma duk lokacin da yake naka mai tsada ne kaga lokacin sallah kaga lokacin karatu kaga lokacin a, da za ka iya yanka hidima kaga lokacin da za ka je ka nemi kuɗi kada ka tafi yadda ke wajen tafi wajen zuwa cikin ba lokacin da baka komai idan dole sai ka je ka kalli ban ka je kuma duk yadda kake kallon ban idan ka ji an ce Allahu akbar ka ji ka fita a ranka ka je kai sallah in kai sallah kada kai sallah kana tunanin an tuwa ko ba a tuwa ba da gaske ne wannan ba abin dariya bane yan uwa wallahi ina ga maka kada ka je kana sallah kana tunanin an tuba a ci ba kana ka tsaya a gaban Allah amma kana tunanin nan sai na tuna ta ko ba ta ci ba wallahi akwai matsala akwai matsala idan ka gama sallah ka lafiya lafiya ka je ka shiga da kallon bakin nan na na ba ku wannan asali inda za ka rinka wannan wallahi ka ga bakin ta fita a ranka ko baka daina ta gaba ɗaya ba za ta fita mafi yawancin ta za ta za ta fita a kanka za ka rage amma da irin inkibabi da matasan da suke akan bane har yawa ya yi yawa wallahi da na san wani in je shi da gidan kallon ban kun wajen karfe biyu na wallahi sai bayan karfe tara yake fito Manchester City yana kallo Arsenal su sa yana yana kallo Manchester City sa yana kallo Real Madrid yana kallo Barcelona yana kallo duka duk ya gama kallo yana yana zaune a kan dinki idan an tashi daga wannan kama a sa wannan sai a zo a biyo akwai wanda ke zaune sai a ci a bada kuɗin kallo sai ya ɗauko ya baya idan an tashi daga wancan wancan shi ma shi ya ɗauko a baya dan Allah wani ɗan ƙasa lokaci ne wannan yanzu ka mutu a haka ka mutu a haka me za ka ji zuwa Allah sa wannan nasiha ce zuwa ga ɗan uwana ɗan uwana mata barakan abu sai ka kamar musulmi ne akwai abin da Allah ya faɗa Allah maka ce sarki halittar musulmi wallahi ba a halitta mu don mu ji musulmi ba Allah ya halitta mu ne don mu bauta idan ka je lahira ba bautar Allah nan wallahi ba wanda ya kwace ka ya kwace ka a duniya kan daya duka in duniya ba san ka ne ba wanda ya kwace babu ba mai kallon gidan ba mai ba mai gidan kallon ban ba su su dan ban din ba su ma kansu yan ban din galibin sun suka mata aka wuta su shiga tunda arna ne galibin wuta su shiga amma ka ji an cewa an yi balwa an zo ana zage-zage akan akan yan ban har ana kisan kai akan yan ban tsakani da Allah kana Muhammadu ina Ahmadu shi kuma wanda ka ji sunansa Kiristiyano wannan sunansa Rumi wannan sunansa kaza sai kana Muhammadu ina Ahmadu amma mun zo muna faɗa akan Rumi saboda Allah saboda Allah Rumi ne kuɗi ne sosai Allah ruhu sai sai sai garin ku gaba daya duka sai sai garin yanzu ba ba ba ba kuna ji ba ambal ambal Cristiano Ronaldo ya kuma Saudi Arabia da ban nawa aka ga arka baki a shekara ne ko a ko a wannan nawa ne kudin malala ga tun kiyar ne wallahi malala ga tun kiyar ne aka ga arka baki da Allah ya tsike ya ga kawo ba fara kallon ta kan yadda ke har ne ba in za ka in kana sha'awar bal kawai ka je ka kalli bal bala amma kada ka sa kanka a cikin zuciya ina ga maka Allah in kana da sha'awar bal ka je ka kalli bal bala amma ka sa ta a cikin ka rinka ji kana kwanciya da su kana tashi kana mafarki kana aski irin nasu kana sa irin nasu wallahi ka bata wallahi ka bata ba ta cikin wani hadisi ba kamar mutu kan wannan arnan su da ne sai musulmi ne sai annabi muhammadu ne role model din sallallahu alaihi wa sallam ba haka bane Allah ya sa mu dace wannan dai gyara kayan kan ya amma matasa su yi hakuri yake kuma idan an aka samu dukkan abin da bukata a wajen sauran aure ne idan aka samu dukkan abin da ake bukata ne a wajen daurin aure misali sadaki wakilin ango waliyin amarya da shaidu amma ba a yi siga ba shin wannan aure ya ɗauri Allah ne da malam da lafiya siga tana ɗaya daga cikin sabon daurin aure ko ɗaya daga cikin sharɗai sauran abubuwa dole sai da shi ne saboda sigar ita take nuna cewa ai an ba ni na karɓa wato a fahimci wani abu ita siga asalin siga ana yin ta ne tsakanin ango da waliyin amarya ita mace ba ta aurar da kanta a addinin musulunci shi sa idan da mace za ta ce maka za mu bani dubu goma na baka kaina sai ka bata idan ka taba da idan ka taba da shi ka taba to da mace ba ta ba da kanta an fahimta dole sai da wali amma kai a matsayin ka na ango idan kai da baban yarinya ya sami kai to wani zan baka yata ko da wata yake ba da akwai mutum biyu a kusa da ku su ne shaida yake na baka yata wanci na karɓa ta daki ba ba ni ba ni ɗari biyar duka za ɗari biyar kuka bashi ina ga mu ga wannan mutum biyu a gefe sun shaida mun shaida wallahi aure ya aure wallahi aure ya aure ruwa aure ya abin da ake bukata ya yi ko ba ko ba limamin unguwa ku aure aure ya aure limamin da mun kawai su shi ne dole ba wanda ya sai ba wanda ya ce sai da liman ya daura wanda ya ce sai da liman ya daura aure to alaka shi liman bai wuce bai wuce zan ce shida ba kawai to alaka a ce a ga ana ta bayani da aka zo daura aure cewa ne shi ne kaza shi ne kaza wannan abdullahi alhamd abinda annabi ko yake shi ne kuma da bila da abin ta faɗa shi ne ana tabbatar haja idan ya daura ita ma ba dole ba ce waɗannan abubuwan a samu waliyu na amarya samu ango ko wakilin ango da sadaki da shaidu mutum biyu da shi da an gama ɗaura aure aure ya ɗaura kuma duk sauran yanzu duk taruwar da ake a kullum a bayan masallaci da duk wanda kake duniya ba da masu kiɗan nan da masu ne duk shaidu ne kawai duk shaidu ne Allah ya samu dace saboda haka eh ko saboda ɗan ya amsa ko yake an gobe an gobe zai kafa kanta aure to sai ma to shine abin da yake Allah wala Allah ya baro ni alaikum assalam idan mutum tambaya yake akan idan mutum yayi sujjada zai yi addu'a da hausa da larabci yawa daga cikin malami suna ganin cewa lallai sai mutum ya larabci tunda sallah wata ibada ce take da wata irin siffa ta ta musamman amma kamar yadda muka sami mita malaman a hanaf suna ganin cewa mutum zai iya hausa idan ma ba ka je larabci za ka hausa kawai tunda da hausan da larabci zuwa idan Allah yana ji ko baya ji yana ji ina ce mutum zai iya hausa yanzu da aka ce duk wanda ba jin larabci ba ne ba zai addu'a cikin sujjada ba kuma an ce ɗaya daga cikin gurin da Allah madaukakin sarki ya karɓa addu'a ko sujjada kaga mutane da yawa an haramta musu ne sujjada addu'a cikin sujjada kaga wanda a yi fatawa a kan cewa mutum zai yi da bautan nan za ta samu karɓa da yawa a gurin a jamawa ba haka bane yawa to da wasu malaman suna ganin za a iya yi ko da da hausa amma dai wanda suke cewa ba za a yi da hausa mutum yawa ba yo Allah mu kusa da a ba ɗaya bane yake kiran ɗaura aure da yake ɗaura aure da walima sai mu ba ɗaya bane da yake walima ta fi ƙarfi da ta fi ɗaura aure da ƙarfi na mu ne da kai kuke to na'am gaskiya ɗaya daga cikin bala'in da ya shigo mana yanzu shine wata wani ludo sai ga an kewaye wala ta ka ɗauka musafa ake ko darasu lisa da ya tambaya kwanaki ma aka ce mai ludo ake rike ce wani irin ludo ne haka da mai daɗi haka sai ga an waya haka kurr an kewaye ana ta yi wai ashe ludo ake yi to abinda da ya kamata a fahimta shine shi wasa wasa ma ka'ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk abin da mutum yake a matsayin wasa ba daidai bane sai abu guda uku shine wasan da mutum yake na koyon harbi da kibiya ko wasan da mutum yake don koyon doki don horar da doki kaga abin da ya shafi jihadi kenan ko sai na uku shine wasan da mutum zai da matarsa annabi ya ce waɗannan wasan su ne wasan da shari'a ta halatta sauran duk barna ce kawai to mutum ya san wannan a cikin ransa kada mutum ya je ya ɓata lokacinsa a banza a wofi duk wasan da mutum zai taimaka zai taimaka mutum wajen a ya samu alal Allah ko lafiyarsa ta karu ko abin da ya kamata ka wannan mutum zai iya yi amma wasan da kawai ɓata lokaci ne kamar irin wannan lidan da ake yi ba shi da wata mashiga a cikin addinin musulunci saboda haka idan mutum zai irin wannan wasan ya sani abin da yake makaruhi ne amma idan ta kai daga sa kuɗi wannan haramun ne kai tsaye kamar irin wasan da ake na wot wot kaga wot inda ake a zo a sa kuɗi ana yi caca ce haramun ce kai tsaye haramun ce kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk yake wasa da nird nird wasu malaman suna fassara shi da kamar ludo annabi ya ce kamar ya rana hannunsa ne da laman mai alade wanda yake wasa da irin wannan abin nird annabi ya ce kamar hadisin bukhari ne annabi ya ce kamar ya sa hannunsa ne a cikin naman alade ko ya san alade aiko da haramcinsa to kamar ya samu hannunsa ne a cikin naman alade ko kitsan alade ya gaggaura shi ana nuna maka rashin kyan abin kenan da sauransu